بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ashirin ga watan jimadil akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce wancan ba wannan ba sati biyu kenan mun tsaya darasi na nawa casa'in da hudu ko za mu tashi darasi na casa'in da biyar a cikin wannan littafi mai albarka na alwaji fi zike sunna wal kitabi aziz aziz na babban malami dr abdul azim ibn badawi za mu tashi kitabun nafaqat littafin da yake magana akan ɗawainiya mun yi bayani a baya ba iya siyarwa kawai ba domin idan ka ce siyarwa to ka taƙaici ma'anar a ɗan guri tsukacce ana magana akan ɗawainiya duk wani abu da za a iya ɗaukan nauyi siyarwa ne kula da rashin lafiya karatu ne duka kowane irin abu da za a ɗauke wani damuwa shi yake kira annafaka sai a ɗauke wani wata damuwa kawai shi ne nafaka kuma da yake tafaddala Allahu ala ibadi Allah madaukakin sarki ya yi fifiko akan bayinsa farzaqahum min mali ya azurta su da wato dukiyarsa daga dukiyarsa shi zai ce wa adu min mali lahi alladhi ataku ku ba su daga dukiyar da ni na ba ku dan kan ba ka zo a gaba ka dauka wayanka nesa alaka ji wani yana ina da kuɗi ne because I came from this family eh wani zai gaya ma wannan ba tauhidi ba ne mutum nawa ne suka zo daga rich family ɗin kuma sun fi kowa talauci yawwa saboda haka kamar yadda Allah ya gaya wa annabawa tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama Allah to haka cikin mutane ma Allah madaukakin sarki yake fifiko ya fifita wanda ya ga dama da dukiya amma idan ya baka dukiya ba jarrabawa ce sosai kuwa jarrabawa ce ya kamata mu lura da wannan to shine yake cewa Allah ya faqa barzaqahum min malihi wa amarahum bil infaq minhu dai baka duke sai ba umarnin ga abin da nake so kai da ita wane mu yace na baka amma ina so kai kaza da ita kawai ne mutum ne sai ma a yi da zo sai yace abin da nake so da kai kawai ɗaya za ka rika kaiwa makaranta kuma zan ba ka albashi wata sai zo tara kana haya a jini ka doka da tsarin da aka ko yawwa saboda haka sharadi ne Allah ya yi ya baka dukiya yake to ka rika ba wa bayina daga wannan dukiyar da na baka kuma da Allah ya tashi cikin hikimarsa bai ce ka raba biyu ba ka ba ka rabi ko ka raba uku ka ɗau ɗaya sai ce ɗauki ɗaya cikin arba'in ka bar talatin da tara kaje in ma haɗin ke yawa za ka yi rana ɗaya kai da biyu domin ya gaya ba ya kilo abadan auyu lemu ko aka hadisin da ya ya nuna eh haka ba za ka iya sa garin duk duniya ka mutu ko ka je ka biyo abin da za ka yi ta gudawa sai an nikin za a nemo ranka to saboda haka to sai yace ya umarce su da yin ɗawainiya siyarwa ɗawainiya da mutane kaga nan za ka yi kyauta ka yi sadaka ka fitar da ranka wayancan din na nafila da kuma na farilla wa wa'adahum la hawla wala quwwata illa billah ka duba hikima ta Allah didda cewa shi ya baka ya baka umarni zai ma alkawari kuma an yi kudi ba alaihim bi duniya in ka bayar zai biya ka a duniya didda ka sani yace ka dau ɗayan ka bayar sai ce kuma idan ka bayar zan biya ka aunawa za ka yi ba kamar kai ne mahaifinka ya ɗauko gurin business ya dora ka ya bude ma jarin miliyan biyar ya dora ka yi shekar kai da wani ya zo sai kawai ya ce wani ya zo za a bari ɗari biyar sai ya kira ka ce ruwa ne radda mu ɗari biyar baki kuma ya biya ka ɗari biyar ko wata kila ba ma ɗari biyar din za a baka ba sai an laifa ba walillahi al-masalul a'la to mutum ma kenan yayi ba wannan ya kake ji ballan da Allah bayan cewa ya mazallabi yuqridu Allah qardan hasana bai da idan mutum fa yudaibu hasbunallah sai sai sai yayi multiply in karanta wa Allah rabbi in ya tashi baka baya baka abin da ka bari sai ya dinga kama kuma tun daga bakwai ne tun daga bakwai ko daga goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa linkin ba linkin da ba wanda ya san yawansa sai Allah to saboda haka rantar Allah madaukakin sarki ba rante ne irin namu ba wanda mu kaga idan karanta a gurin mutum ma kai kari ai ya zama ruba rubati riban nasi ko riban fadl ko ma wata irin rubati za ta biyo ne kai ruba haramun ne wannan mutum ya taro wato fada da Allah madaukakin sarki to sai ce wa an yusibahum fil akhirah ya biya ka a duniya abin da ya ranta gurinka sannan kuma a lahira ya baka lada to sai ce maqala ta'ala shi za duk wanda Allah ya karbe shi da ruwa wallahi ya shiga uku Allah saboda ba mugun jiwa yin ruwa saboda ita illar ruwa ba wai iya wani zaka yi ba kanka ma sai ka rike ba kwarai kuwa illar ruwa kenan mutum zaka yana cutuwa sosai kuwa a kan kansa to abin da ya kamata ya yi ba zai ba sai dai ga ana yi da kudi a jikinsa yana sha'awar gyaɗa da gishiri wallahi ba zai siya ba wanda wata irin masifa ne sai dai wani ya siya ka yi shi saboda haka wannan shi ne to shi sa za ka da malam bai adabu da mufura ya zo yana kawo wannan ɗabi'un shawarar da muke ta bayarwa tun a lokacin cewa duk ɗabi'a aka zo ka kwatanta ta da kanka in kan kana da matsala a nan to yi kokari ka gyara shi ke nan idan ka gyara dama amfanin karatu kamar yadda malam Usaimin yake faɗa ita ɗabi'a kala biyu ce akwai ɗabi'i akwai iktisabi ita ta ɗabi'a wannan yace ba ta da yawa wanda ga dawa ɗabi'a Allah ya taimake shi bai da ruwa ɗabi'a ta wani kuma marowaci ne amma saboda yau da gobe da karatu da tarbiyyar iyaye sai da aka canja shi daga wannan ɗabi'a ya koma yana da kyauta yanzu to saboda haka dole sai mun kalli wannan sosai da sosai to shi ne malam ya gaya mana ne yace to a lahira bayan Allah ya baka a duniya kuma a lahira ya kuma baka فقال تعالى الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أولي الذين gaskiya أنفقوا ku yi ɗawainiya da dukiyar da aka baku ku ciyar ku bayar da taimako ku biya kuɗin makaranta ku biya kuɗin gina masallaci ku biya kuɗin taimakawa bako duka duk shi ne baki kar ka ɗauka wani sai ciyarwa kawai duk wani abu da zaka tallafa wa wani ya ji daɗi shi ne baki eh sai Allah ya ce mi ma razaqnakum da daga abin da mu muka azurta ku ka je ka tambayi duk wannan kyauta ka tambaya ko abokan ko yayyan ko wanda suka haife ka in dai mutum yana da kyauta za ga Allah baya hana shi sai an yi kamar babu je ga wani abu ya zo in dai kana ɗabi'ar ka ce kyauta ai saboda hadisi ne Allahumma aati mumsikan mumsik mumsikan kalaman wa yaqulu al-akhar Allahumma aati mumsikan kalaman Allah ka bawa mai siyarwa maiwa maroci Allah ka haɗa shi da asara ya tara ya kici yana fita zai injin motar ya buga sai mu ga yadda za ta kuma ita mota ba ba ga ba za ta ba ran da ta buga dole sai a ce ma ta ce rinji dubu ɗari idan mai arhani dubu hamsin misali in ko kai rashin za'a mai tsada ne ɗari da saba'in ɗari da kaza ɗari uku har na biye da haka ana samu ya danganta da motar da kake hawa ka kici yanzu dole ka ba mota kuma ba lada shine matsalar nan ba lada saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye da kyau to shi za ya gaya mana yake Allah maɗaukakin sarki ya ce min ma razaqana ku daga abin da mu muka azurta ku min qabli ay ya'ti yawmun la bay'un fi tun kafin ranar da babu wato kasuwanci a cikin sa za ta zo tun kafin ranar da ba a siye da siyarwa a wannan ranar za ta zo shi ne ni wato yawmul la bai'un fihi din kenan ranar da ba a siye da siyarwa ranar alkiyama kenan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim idan fa account ɗinka ɗari a duniya in ka mutu ba za ka da kuɗe ba haka ni ma ana saka a kabari kafin a saka a kabari ka manta ka haɗa iyali da aiki yanzu ba san fitin ba ko sai an je an gidan jarida an yi kaza sai an tafi kotu an ru duka wannan ba a sai sai a ɗauke shekaru ma wasu ana fama ba yi ka haɗa su da aiki yana can kuma cikin kwakwalwarka ba komai a ciki yanzu abin da ya rage ma kawai illa man atallaha bi qalbin wa laysa lil insani illa ma ta'ala wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al-awfa shi kenan abin da ya rage masa ya haɗa kansa da aiki yanzu ba wanda ya san akawun kansa shi za mu ke faɗa a kwanakin baya akwai da yawa akwai da yawa waɗanda suka mutu ba san suna da kuɗi a banki kuma banki baya zuwa ya nemi mutum ko yana zuwa banki ba zai taɓa zuwa ya nemi ka yi ce wai kaza shi za baka ce yanzu bai zai gama da ta rasu kuɗin ba zai wannan irin wannan doman akawun kansa saboda wani ko dai ka ta yi bayan aka zo yanzu ana nema ya haƙura yi da kuɗin ko kuma na sani iyalinsa ma ba su sani kamar yadda a jahiliya ba an yi shi za a yi aka yi maganar rikadi aka yi maganar rikadi a musulunci saboda mutum ne ya zo fili ya zo ya zo gogona yana cikin haka kawai zai haƙo tukunya ƙatuwa da daloli a ciki misali ko zinari da azurfa shine musulunci ya yi magana ya za a yi da wannan kuɗin domin wasu haka suke a jahiliya wasu suna haɗiye kuɗin za su mutu su haɗiye kuɗin gaba ɗaya wasu kuma saboda ba zai haɗiye wajen cikin sai ko ya fage sai ya je kawai ya haɗa tukunya sai idan na da kasa wani kuma ya ajiye ne dan ajiya ba wai dan ba wai dan mugunta ba kamar yadda Allah ya gaya mana wannan cewa amman tijaru fa kana li gulamai yatimai fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma sai Allah ya ce wa kana abuhuma salihan ayat nan tana burge ni saboda ka san me take nuna in dai ka zama mutumin kirki Allah ba zai dole ta ba ya ba ai Allah ba zalimi bane inna la la yuzi'u ajra al muhsinin ko da dai yi kokari ka zama bawan Allah mutumin kirki to Allah zai rike ma ayyanka Allah ya agaza mana to sai yace wato min kabuli an ya atiya yawmun la bai'un fihi ba kasuwanci a wannan yinin wala kulla wata wani gurin yace wala khilal babu wato abokantaka bana yi abokina ne khalil babu khalili a wannan ranar wala shafa'a sannan ba biyu a nan yanzu za a iya ba biyu wani abu zai za zuwa sai a a yi khalili a wani ne kaza khalili ana biyu ko muna tafiya da professor bagaji wata ran kawai zai wannan biya kawai dai yace wai kaza kawai sai na sauke gilas ina sauke gilas shi kuma wanda ya jira shi class na dina ne dina ce ya am a kule za ku ku jike ku jike kaga fa febu to alahira ba wannan babu ba sanayya yau mai firu mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi yawwa saboda haka ba sanayya a duniya za a iya ma wani yanzu ya san kai ce zo wuce saboda haka wala shafa'a babu jiyo wal kafiruna hum zalimun sai yace kul li ibadiy alladhina yuqimu salata Allah yace ga yawo bayin nan nawa da suke sai da sallah sai Allah ya rubuta cikin sarki yace wa yunfiqu mimma razaqnahu kuma suke ciyar da abin da muke azurta su sirran a boye mutum zai ba da abu yanzu kar ku faɗa wa alaniyatan ko a bayyane wanda ya zama dole kamar zakka wanda suke zargin baka fitar zakka ka bayyana misali ka ba wa ne ka kuma ba wa ne amma ta nafila shine ba da suke faɗa cewa sadakar nafila da farilla ta nafila in san samu ne ka boye ta wajibi kuma don gudun zargi za ka iya bayyana to shine sirran wa alaniyatan Allah madaukakin sarki yace suna siyarwa sirran wa alaniyatan a fili da boye tana fula da farillai min kabli ayya atiya yawmul la bai'un fi ga tanan mata ibrahim kenan surat ibrahim tun kafin wani ne yazo wanda ba sinikayya a ciki a wannan yinin wala khilal kuma ba kawanci ba abokantaka wa qala sai ce wa ba anfaqtum min shay'in Allah ya ce ba wani abu da za ku ciyar fa huwa yukhliqu ko kuma da abin da kuka ciyar Allah shi zai mai muku sai ya biya ku wa huwa khairur raziqin Allah shi ne mafi alkhairin masu azurtawa duk wani wanda zai ma alkawari a duniya bai kai Allah ba kawai ya danganta da imaninka da yardarka da abin da aka faɗa din misali a ƴan uwanka yanzu ko abokanka ko wanda in yi ma alkawarin cewa wani ƙarshen watan nan zan turo ma da dubu goma in Allah ya yarda kafin ƙarshen watan in ma baki ne wata gidan mali ya kube ka da za ka iya karɓar baki ta dubu takwas domin ka san babu ba ba jan kafa zai bayan amma akwai wanda in yace zan baka dubu goma ƙarshen wata ko kayan naira goma ba za ka karɓa ba domin ka san ƙarya yake ko ba haka bane yawwa to saboda haka ka yarda a mutane akwai wannan ballatana Allah inna Allah la yukhliqu al-mi'ad idan yayi alƙawarin nan wallahi sai ya tukai to saboda haka sai ya gaya ma duk abin da kace zai yi ma wa huwa khairur raziqi shine mafi alkhairin ma da azurtawa kun san abin da zai zai wato zai tafi da kai a wannan imanin ka kawai da aya idan imanin ka ka gamsu Allah zai yi to zai ba shine kawai to sai yace wa qala ya kuma fada wannan zuwa ta saba kenan aya ta 39 innal ladina yatluna kitaballah lalle waɗannan da suke karanta littafin Allah wa aqamu salata sannan suka tsaye da sallah an yi mun yi bayanin sallah a tafsiri ko cewa tsaye da sallah abubuwa biyu ne na farko yin ta akan lokaci da kuma yin ta irin yadda annabi ya koyar yadda annabi ya koyar na din nan kuma aka ce ta cika sharadi uku kamar yadda abul aliya araya yake faɗa cewa sallar da ake yi a wato irin ta annabi sai ta cika sharadai uku sharadi na farko ya zanto an yi ta dan Allah al-ikhlas na biyu kuma akwai khashiya kana tsoron Allah madaukakin sarki na uku kuma zikrullah karkashin ayar wala zikrullahi akbar suka sa wannan cewa sai ta duk sallar da bata kunshi wannan ba to da gogoro ko ake ga ta nan ga ta nan ne kawai to shine ya gaya mana wato wa aqamu salata suka tsai da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sannan suka ciyar da abin da mu muka azurta su sirran a boye kana bula haka aliyu zain al-abidi ne rufe kaje karanta a'malul qulub na Muhammad Salih al-Munajji kaga da ya rika kawowa in misalin da yake bayarwa a karkashin ikhlasi duk abin da kake a boye duk daren dadewa ko ka mutu sai ya bayyana mun sha ba da misalai irin wannan ba ta adin zainul abidin da yake bin unguwa ba zai je wannan unguwar ya tafi unguwar gandun albasa misali ya je raba buhun shinkafa kamar guda ɗari tunda a lokacin ba a rufe gida to ba barawo ba kawai kowa haka zai shiga gida ya kwanciyar sa turo ko ba kawai zai yana da gauri to har sai da aka kai matakin da idan ya fara bi wannan unguwar ya ga za a gane an fara surutu gobe ji an kai mana kuma dama zoro zai kai ya ajiye bi sabilillah in ka fito zoro ka ci karo da ita ta kace idan ya ga fara magana a kan dutse sanda unguwa sai sanda area sai kamar bulgin misali ne waje dan burge to anan zai je kuma rabawa da ya ji nan ma za a gano shi zai kuma canza ruwa haka ba a gane Ali Zain al-Abidin ba sai da ya mutu ba ji ma wankan gawa suka ganin din da tabu na ja ba da wannan misalin kun san su ba bi daukan kaya a kafe ba hauji a kafada ake dauka shi za mu balarabe ga ba hauji da kaya a kai shi wannan ba hukunci to kika yi shi yana ganin na'urar gaba ɗaya fa nan ɗinka na kaki a haɗe yake da spinal cord ɗin ka ba spinal cord da kwakwalwar ka da abu ɗaya ne haka likitoci ce bala zai ɗau buhun buhun dawa 50 kg a ka a ka to su a gurin su kawai ba mu da hankali saboda ka ɗauki na'urar da in ta lalace gaba ɗaya ka tashi daga aiki ka ɗora mata kaya to a nan yake ɗora sai da suka ganin ɗin da kanta ya kace wannan ba kuma aka ga kwana biyu an daina raba abin sai sai ce wallahi je je kaga ya mutu ji da Allah ya bayyana eh duk da yadda yake koyewa shi da Allah ya bayyana cewa shi ne sannan shi kuma ku fahimta abin da ya shafi infaki Allah baya rayuwa Allah ba mutum bane baya rayuwa za mu ji a nan gaba abubuwa to sai yace yarjuna tijaratan wane mutum suna fatan suna kaunar wani kasuwanci ne lan tabo wanda ba zai karye ba jama'a ga kasuwancin da baya karyewa ba na internet insumi yake kowaye na barayi misali duk wanda ya shiga shi da Allah shi ya biyo ai ga shi nan mutane suna gani kai ta matawa ba su gane ba zai su suke gane matawa ai kamar yadda na gaya muku jiya ne duk wanda na gaya shiga wannan anguri da kuɗin ku bai masa Allah wa Allah shi ƙara abili ba amma a zuciya ba a'a bayan Allah dan Allah wanda irin kasuwanci ne da ba za a juya ba zai yi inda akwai wannan a musulunci ne amfanin zanga da kwai da kasuwanci in dai haka ne ba shi da amfani kenan kowa sai ya saka kuɗin zai koma ya kwanta ko ba haka bane to amma kawai kasuwanci rana ɗaya wai ka ce wai kana so kai kuɗi wai dare ɗaya Allah ka ji maturi ai yayi matura a dare ɗaya ko mun gani abin ba haka na'am wane mutum haka la haula wala quwwata illa billah ana magana eh garko na bayyana ganin abincin so ba zai ci ba a ne mutum to wannan shi ne abin da mutane ba sa gane inda ba ka'ida ba wai ka'ida ce a gurin mutane ta dauka da ai wannan karatun ma injiniya ya fita cewa in dai mutum ba haushi ne na gaske cewa duk inda bai saba ganin abincinsa ba ba ba ya fi ya isa iyanan karatun ya fita injiniya eh in dai mutum wa ma ya aqilu ha illa al-alimun fa atabiru ya ulul absar duk inda baka saba ganin abincin ka wato karkai kawai jura wani kudi ni ba ban kautu da wannan Allah ni koyon abubuwan nan da ake a duro wai a ce wani kai za ka fi tana ba da kaza ba ruwa da ina ya ne ni ziyara kudi na wani ya ce wallahi yayi an bashi dara to dama ba haka ake ba ai na farko duk ba a gajiyar ka'ida kenan wanda ya bada shiga a sabiquna lawwaluna yawa daga cikin yan damfarar nan su ba a tafiya da su amma su ne suke janyo na baya kuma suna da kamari na farko farko duk abin da za a fare a farko kai ba za a tafi da kai ba kai ma kuma lumbulumbu ake ba a tafiyar shi ne abin da nake nufi idan baka zauna ba amma idan ya zauna to gaba ɗaya abubuwan da wallahi su sun kwaki duka wannan irin kasuwanci ne ka nemi kasuwa kawai ka tafi kai ko da goma la in za ka nemi kuɗi a nan ake neman kuɗi ba wai ta hanyar waya ba wata baiwar Allah wato sai da abin ya taso ba ta yi mana fatawa ba ba ta tambaya ba ba ta yi komai ba sai da ta ji Allah ne da ita suke mun malam 1.7 miliyan nawa aka tafi da shi take mun ka san abin da yake tace kamar mai hauka muna tsere ita take ga mu tace kamar da ya hauka nace kin ga kin kasa ba da dubu goma ko hamsin ai da awa kin ba yan da fara tun da kudi sai da na kara mata wani ciwon kai saboda abin da kai shi da hauki tace mun ba ka san wani abu tace wallahi mijina ba bai san na gina ba tace iyaye na ba haka tace kamar mai hauka haka nake ji na muna ce take ga mu wannan kalmomi akan ni kina dan juya kudin ki dubu dari dari biyu kina harka ki kudi na maka kawai wani ya zo rana ɗaya je wani a kofar gida na ji wata ta tare wata wata ne mata bayani cewa wallahi ko miliyan biyu za ta sa ko kaza wallahi ai sai ta ce mata ta taya hajiya sosai tana ce mata ai ta ce ke kadara ake kaza ba su da kadara ke tana ta gaya mata wai kadara za ta daga ta biyar ai ba sai kin gaya kowa ba ni ba za ki ga kaza kaza ita agent ce tana ta janyo mutane ina alwala ina jin wallahi tana magana kasa kasa amma ina ji eh saboda tana tana wallahi an zai da tsaye da alwala ba na kuyi da kallo Allah ya zauna to irin wayannan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata mutane su lura an fahimta da kyau ko hanyoyin Allah mun faɗa shi a karatun mu Abdurrahman bin Auf da ake magana Filoniya ne manja ya bada jiyarwa da kwalba daya manja sai da ya kai matakin da Abdurrahman dan Auf Filoniya ne yana kawo dila dila durom durom haka dangi dangi ake kawo yana raba garuruwa kasar yawan kasar kaza shikenan kai kai sana'a Allah ya sa ma albarka kawai amma kana zaune a ce wai zuwa da sun fito suka za su waye a ba hanyar kai ma ka san ba hanya da doriya to kasuwancin da baya karyewa shine kasuwancin Allah shine idan yake yi kaza ka je kai to ba ba za ka faɗi ba kai ko na ka yanzu profit or loss duk kasuwancin da muke yanzu duk wanda ba wannan ba to ruban sai dai irin wanda aka yi exception misali kamar gida ne da kai ka ba da haya dole dubu ɗari za a rika baka dubu shekara wannan da ba shine irin abubuwan da suka ware cewa ba komai ne za a ce akwai fix profit yake zama riba ba kamar irin wannan sun cire shi kun ga domin ka san ribar sa kai ka san a shekara gidajen ka goma ko wanne dubu ɗari ai ka san ribar to ba ban da irin wannan to saboda haka kasuwancin da baya karewa na Allah ne kawai amma kasuwancin kowa yana karewa kaje ka tambayi manyan masu kuɗin Najeriya za ka zo corona duk jarin da zai da ya ba wai kananan yan kasuwa ba ma duk sai da ya kasa to saboda haka wannan shine sai Allah ya ce li wafiyahum ujurahum dan Allah ya fika musu ladan su wai da hum min fadli kuma ya kara musu daga falalarsa innahu ghafurun shakur lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai godiya ne Allah ba mutum bane shi in kai ma zai gode ka duba ba Allah ta yi abu shi ya baka amma zai ce ya gode ya kamata a gode masa amma sai ya gode ma abin da kai kuma eh wane mutum waja'ala subhanahu wa ta'ala al-infaq min sifatil muttaqin sannan Allah madaukakin sarki ya sanya tawainiya da dukiya ko ciyarwa ko daukar nauyin wani abu yana da sifofin masu tsoron Allah duk wanda kaga yana irin wannan su ana sa ma ran yana da takawa faqala bi alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika yake zalikan hijabu ismul ijara lil ba'id kaga wannan hijabun da kake gani la raiba fi babu kokonto a cikin sa ko kadan ai la shakka fi annahu wa annahu unzila min Allah ta'ala ko annahu min Allah ta'ala babu kokonto akan cewa an saukar da shi daga Allah ko daga Allah madaukakin sarki yake shi wannan Qur'ani da muke biyawa sai Allah madaukakin sarki yake hudal lil muttaqin ai tun daga farkon fa alif lam mim zaka gane cewa qur'ani lalle wannan qur'ani da muke biyawa na Allah ne dan wannan qur'ani da ba na Allah bane da tun mun samu canji tun yayi alƙawarin zai ba wa abun zakariya shi za mu kai da jiwa ba za ka iya haddace komai a ciki ba sai dai ka haddace na ku izu 180 kwarai kuwa izu 180 izu 60 din ya gagare ka ba yadda za ka yi don baka yadda da jiwa ka zo kai ta kokawa da aya haka za ka ta fama in dai kana wa qur'ani hawan kawara Allah sai dai ko sai ko rika fada domin ka rike wani abu a zuciyarka nan gillu da munafiki cewa qur'anin ma na ibnu mas'ud da yi a to ji da abin da kai din kuma ka ji ka kare ibnu mas'ud din abin da muke duk muka samu gaba za mu faɗa cewa idan baka yi da sahabban nan ba qur'ani gaban ka sai dai ka nemo mana wani Allah kuwa ta ana san malakin dai da kake magana a kai sai dai ka nemo wani domin su suka tattawo shi walau kare halkabiru to shi ne matsala shi ne dai wannan qur'ani la raiba fi idu bidin ne aya 6666 shi ne dai la raiba fi da surori 114 to shine yace kaga to amma ba za ka ji me yake da ni sai yace hudan lil muttaqi kiriya ne ga masu tsoron Allah kadai wanda baya tsoron Allah ba zai Qur'ani nan ba zai zama mutum ba zai kiriya ba sai ga yana jawa domin yudillu bihi kafiran wa yahdi bihi kafiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin to sai yace allazina yu'minuna bil ghaibi wane mutum kaga wannan gurin in dai kana ta dabburin alkur'ani za ka gano duk a farkon qur'ani ne ce waɗanda suka yi imani da gaibi gaibu ba shine abin da baka gani ba Allah ya bada labari ko annabi ka yadda ka yadda akwai azaba kabari wai ba su kare ta ba azaba kabari saboda in da ba su basirati wai an sa har na'ura ta je cikin kabari a cikin ka ga hauka wai har na'ura an sa ba a ji komai ba saboda haka azaba kabari tunda ba waƙi ba ce ƙarya ce ba a ganta a aikata ba na'am yawwa to ko kuma mafarkin da yake ma misali idan ya tashi yin mafarki sai ya sa abun a cikin zai ce to inda bai rikodin mafarkin da ya wato ƙarya ne ai kana nijewa da zama za a kai ka da wani Allah domin kai a cikin mahaukatan ma original ne kai aljununu kunun gashi ya faru ba wanda yanzu ka tashi kai mafarki kace kai mafarki sai aka ce ƙarya kake yi za ka yi tsawa bakin mutane za ku ƙarya ta akan abin da ƙarya kake yi ba mafarkin da kai baccin da kai lafiya lau ce na bai mafarkin nan kaza kaza wataƙila ba yana baccin har ihu ya ko dariya ko ya miƙe yana an biyo shi misali shi ya yi wannan amma a ce ƙarya to imani da gaibu wani wata matsala ce mai zaman kanta mai tsari domin imani da gaibu ita ce matakin da za ta sa ka yadda duk abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa yana nan na taɓa ba ku misali ina yau ba da wannan misalin wani wata ran za mu tafi tafsiri daga nan mun tashi daga makaranta ni da injiniya sai wani yaro ya tare mu a kafar ina ji za mu tafi ranar ina ji babu kila na can ko zai fata bin da yamma sai muna tafiya sai ya tare mu sai yana da tambaya sai shi um, munkarin wani irin guda nawa ne muka ce masa duk kenan munkarin wani irin sai ce to idan mutane da yawa sun mutu wani ya mutu a ingila wani ya mutu a amerika wani ya mutu kuma an binne su a cikin kayan ya zai sai nake wa injiniya ka ga yaran nan ne makallan doko amma fa intelligent question ne to tunda tun da already gidansu na kai biyar da yadda sai nace ka san waya yace iya dani nace yace ya akwai a gidansu sai nace ai ka san abin da ake kira conference idan mutum ya zo yanzu yana America wani yana Ingila wani yana Ghana wani yana kaza ka san conference yake ya sani nace shine za ga an hada mutane mahaifin ka yanzu yana yi yana magana da mutanen duniya duka a cikin kai nace ka yadda a lokacin maganar ake yi daga ke ke ce kwarai kuwa nace to mutum ba yi wannan da Allah sai ce ya gane shi ke nan kawai ya gamsu ya gane to kaga al'ibu sannan nace masa kuma akwai abin da ake kira imani da gari idan abu ko hankalin ka ya baka ko bai baka wanda Allah ya faɗa kawai zai yi ka duba ba wato taji alkiyama Allah ya ce wa illa kalamhil basari aw huwa aqrab cikin kimtawar ido ko abin da bai kai haka ba ba a ji za a yi ba a bukatar tunanin ka kawai ka yadda shi kenan kawai ka yadda to wannan shi ne to kaga abubuwan da yake kawowa sai ce wanda suke imani da gaibu wa yuqimuna salata sannan suke dai da sai da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqu sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su قال ابن عباس عباس wato ibnu abbas yace zakatu amwalihim shine wato zakkar dukiyoyin su shine yunfiquna min zakati amwalihim ibnu abbas kenan yace suna ciyarwa daga zakkar dukiyoyin su walakin lafzan nafaqati am sai dai lafazin ciyarwa ba gamamman lafazi ba ke bantacce bane shine misalin da ne dai a farko fa yakmalu zakata wa ghayraha ya kunji zakka da watanta minan nafaqati wajiba na daga ciyarwa na wajibi ta wajibi walidhalika qala ibn jarir shaykh al-mufassiri idza ibn jarir yake cewa wa aulata awilati bil aya mafi tantantar fassarar da za a yi wa ayan nan wannan da muka gama biyawa ay alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna yake mafi tantantar zawriji shekul mufassiri nan kana duba tafsirin da za ga kusan duk kuntumi kamar rairayo abubuwa ya duk wani maganganu da za ka iya gani a sauran tafsirai to za ka gansa a cikin shekul mufassirin domin ya gama dubu masu eh shi ka iya cewa iktisari qurtubi yayi tafsirul qur'an al-azim um a al-jami' li ahkam al-qur'an qur'an al-azim ne ibn kathir to saboda haka zaka ga kawai rairayo abubuwa ya rike amma duka ka iya cewa kobowa akai ko kuma ɗebo su akai gaba ɗaya a cikin tafsirin tabari to sai ya gaya ma mafi duk maganganun da kaga an yi din nan sai ya ce wa haqquha kuma wadda ta mutum zanta bi sifatil qawmi an yakunu da sifar da ya kamata mutane su zama shine wato malai yace kanu li jami'in lazimi lahum fi amwalihim mu'addi ya zanto sun kasance suna ba da duk abin da ya lazamta a kansu suna ba da duk wani abu da yake na lazimi na zakka ko na wajibi a kansu kawai ba iya zakka ba za mu ji abubuwan da suke na lazimi a nan gaba to shi ne ake nufi yunfiku ne ke zakatan kana zalik wa yace wannan abin da yake na lazimi akan su zakati aw na baqata man lazimatum na baqatahu ko kuma ciyar da ko dawainiyar wanda dole ne a dawainiya da su min ahli na daga iyalai wa iyalin da kuma ahalin da kuma wato mutanen da suke ahalinsa wa iyalin da iyalai wa gairin da wasu mimman tajibu alaihi nafaqatuhu bil karaba wanda ya zama wajibi ya ciyar da su saboda zumunci ai akwai wanda dole ne ka ciyar da su ba mun faɗa ba a baya cewa akwai yanzu wanda ya zo ya ciyar da iyayensa duk wanda yake ciyar da iyaye ba za a ce mutum ne mai kyauta ba domin dole yake yi ko kuma yana kawowa gida a ci nama a ci kaza ai ba za a ce a'a sai da a ce mai yalwata wa iyali amma ba mai kyauta ba kyauta sai dai ka ba wani wanda ba dole ka ba shine kyauta amma wancan dole kai in baka yi ba Allah zai tambaye ka wancan kuma in baka bashi ba Allah ba zai tambaye ka ba to shine bambanci to shine yake wal milk da mallaka me ya milk milk shine kamar mai aikin ka ko baiwa da suke karkashin ka duk kai ka mallake su to su ma kaga wannan tunda a karkashin ka suke dole kai musu wa kai da zalika da wani haka sai ce li annahu amma wasbahum domin wasu bai ta cikin ya gabe wa mad'ahum bi zalika da yaban da yaban da aka yi akan haka ya gabe gaba daya sai yace wa kullum min al infaq gaba ɗayan sai yana cikin infaq da wayliya wa zakati mamduhum bihi wa zakati da kuma zakka mamduhum bihi abun yabo ne ga wannan abun yabawa ne mahmudin alaihi kuma abun yabawa ne har yau akai bi yabawa yake ne qala ibn kafir babban malami ibnu kathir yake kafiran ma yaqrunu Allah ta'ala baina salati wal infaq min al abwab sau da yawa Allah yana gwamawa yana gwamawa tsakanin sallah da ciyarwa na dukiya ciyar da dukiya kuma ayoyin da muka biya a baya ba sun yi mu misalin haka cewa bayan ana haɗa sallah da zakka shine da ba yake wa ko to Allah madaukakin sarki yana gwamawa da infaq fa inna salata haqqun haqqun lahi wa ibadatu domin ita sallah haƙƙin Allah ce kuma bautar Allah ne wa hiya mujtamilatun ala tauhidi ta kunshi kadaita Allah ita sallah eh ta kunshi kadaita Allah madaukakin sarki wa sana'i alaihi da yaba wa Allah yabansa wa tamjidihi da kambama Allah eh wa libtihali ilayhi da kira zuwa gare shi shine libtihali ilayhi wa du'a'ihi da kiran Allah addu'a wa tawakkul alayhi da dogaro ga Allah duk ta koyi wayannan eh domin ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in dai ta gaske ce to ka dogara ga Allah ba kowa ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cewa take ta kadimu ma haqqu da akhiru yazidu al-hasr ala rafi za iya cewa na'budu iyyaka ko amma sai aka fara kawo wannan iyaka din dan da nuna alhasul cewa shi kadai da aka ce lahu mulku samawati wal ardi za a iya cewa mulku samawati wal ardi lahu amma ba duk da aka fara da lahu a farko to ana nufin ba wanda yake da potential banda shi shi kadai na sani yawa to shi da abin da suke kawowa daga cikin fa'idodin da suke faɗa a nan to a nan ma da ya zo ya gaya mana ya ce to kaga a a a wato haqqul lahi wa ibadatu wa hiya mujtamilatun ala tawhidihi wa sana'i alayhi wa tanfidihi wa littihali ilayhi wa du'a'ihi wa tawakkuli alayhi sai ce wal infaqu huwa min al ihsan shi kuma infaqi tawailiya da dukiya yana cikin ihsani dama ihsani ai bangare biyu ne wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsin ko yawwa kaga ihsani akwai wanda na bangaren Allah ne amma na bangaren bayi ko kuma ka ce a al ihsani an ta'budallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sayan kuma shine ihsani da zaka yi wa bayi ka zo ka ba su wani abu shine to bara mu gaba sai da ilal makhluqina zuwa ga wato bayi bin naf'i albin naf'il muta'addi ilayhi ta hanyar wani amfani da zai bayi zuwa gare shi duk amfanin da za a yi wa dan adam shi ake kira in bai gashi nan ya faɗa karara annaf'ul muta'addi ilayhi duk amfanin da zai bayi zuwa ga wani bawa shi ake kira in bai ba shi ba da abinci kawai ba idan mutum ya zo aka gyara hanya a bakin layin ya yi in bai yawwa ya zo aka gyara wuta sau duk sun kibiya in lokacin fiyus ya ba ya ba da kuɗin ba ƙyaji da wannan niyyar ya yi infaki ko sun sani ko ba su sani ba infaki ya yi duka infaki ne to shi ne ma da ya ce wa aulan nasu bi zalika alqarabat to ya fara zuwa gurin wanda suka fi tantantuwa da wannan su ne ƴan uwa na jini wal ahlul da kuma iyalai wal mamalik da wanda suke ma aiki ثم الاحباب sannan masoyanka fa kullum min an-nafaqat al-wajiba duk wayannan da kake gani suna cikin nafaqa ta wajibi wa zakat al-mafrudati dakhilun fi qawlihi ta'ala zakat da aka wajabta ta jiga cikin faɗin Allah wa min ma razaqnahu yunfiquna eh tana cikin wannan faɗin Allah wannan zakka ma ta jiga cikin wannan faɗin. to gaji zai fara lissafi na farko nafaqatul rajuli ala imra'atihi mutum ya ciyar da matarsa kaga ai wajibi ne ko yana cikin wajibai amma ka canza salo kai dan lada zaka samu lada mun sha wannan bayani wanda zai zo ai masa alam ko alam ya danganta da wanda yake idan ya je yana shopping yana ta surutu ba da niyyar neman lada ba ya ta surutu ya siyo kayan su cinye kuma ba lada amma idan ya tafi da niyyar cewa wannan abu da yake ya yi ba da yake to Allah zai ba shi lada duk da wajibi ne dole samu lada duk lokacin da ka tafi yin siyayya ta iyalanka kawai kai haku ko famfas a dakin gona da muke mana ko yi ka sa a ranka kawai lada za ka samu to Allah zai baka lada in ba haka ba to za ka yi kai kai kuma dole kai zannan ba lada don baka nemi ladan ba ba in ki sai to sai ce bara ku ji sai yace qala Allahu ta'ala wal walidatu iyaye mata yudhi'na auladahunna za su shayar da ƴaƴansu ne haulaini kalilai kaga ana magana auladahunna namiji ko mace domin alwalad a larabci yana nufin namiji ko mace unisex ne in kana so ka wani sai ka ce albanina wal banat shine kalida amma al aulad duka shi za a yi fi kuma lahu fi bai ce fi banatikum ko fi yawwa abu na ikun ba saboda aulad duka biyu yake ne mace da namiji to sai yace haulaini kamilaini za su shayar da yaro ne tsawon shekara biyu cikakku liman arada an yutimma raza'a ga wanda yake son ya cika shayarwa sharadi kenan in yana so ya cika shayarwa domin harkar shayarwa da gojiyar ne tsakanin mata da miji idan suka ga dawa za su yayi dan su a wata shida Allah bai hana ba yawa ya danganta kawai da yanayin su sun ga za su iya bane in bai amma ya zanto an samu mai yarjejeniya tsakanin namiji bai da ikon ya ce sai an yaye yaro ba tare da a yarda masa ba sannan ita ma ba ta da ikon da yayi ta ce yayi ce ta kawai dole sai mai gidan yayi da ka'ida ne to shine malamai suka faɗa sannan in za a yi shekara biyun ma ba ya kamata a lura da kyau ba ana nufin a kyale yaro ya ga tsoko sai ya shekara biyu ba ba haka ake nufi ba shine abuwa ne bai fitar da ka'idar ai shine idan yaro wata shida yayi a ciki to dai fito ana da damar a kyale shi sai ya shekara biyu yana sha amma idan wata goma sha ɗaya yayi sannan aka haife shi to sauransa wata sha tara shine ka'ida domin Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da daukar cikinsa da kuma yayin shi duka wata 30 ne shine kwarai ko sai abuwa ne ba yake ta tima na 24 shine kawai amma za ga dewa mata a yanzu ba haka ke yi ba kawai ba ruwan su kawai shekara biyu ya ta yi shekara biyu ba shi za ya ga kina shayar da shi ne miki rashin kunya domin ya zama babban mutum kwarai kuwa billahi ladi na ai za ka ga abubuwan da suke yi sosai ki zare ma ido zare miki ke ba domin yanzu kan ki kike jayarwa wannan idan aka ɗauki wannan ka'idar sai a zauna lafiya kawai wata nawa yayi ragowar su kenan sauran da ya rage kwarai kuwa wallahi sai a hada da jara lafiya minti biyar to bara mu ƙara da karatu to sai yace liman arada an yutimma rada ga wanda suke so su cima su cika shayarwa wa alal maulud lahu kun ji ga gurin malu jahi duk wanda aka yi wa haihuwar uban kenan shine al maulud lahu ba shi aka yi wa haihuwa ba ya zo yana ta waje baki an samu karuwa to sai Allah ya ce rizqu hunna shi zai je duk abin da za a ba su shi zai ba su eh abincin su abin shan su da dawainiyar su wa kiswa hunna da kuma kiswa shine wato tufafin eh bil ma'ruf yadda Allah ya hore ba haka ce shine bil ma'ruf an hakim bin muawiya an abi anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tambaya annabi alaihi salatu wasallam ma haqqul mar'ati 'ala az-zawji menene haƙƙin mace akan miji me haƙƙin mace akan miji kala sai annabi yace an yi da'ama ila da'ima ka ciyar da ita idan ka ci ba yadda wasu suke fassara wai yanzu ka zo nan aka baka dabino sai ka rage mata ba ka fahimci karatun ba ana nufin in dai ka ci abinci da rana ita ma ka bata kawai yawwa ba wai ana nufin duk abin da ka siyo a waje sai ka bata a ba haka karatun yake ba to sai yace autan wa an yaksuha yaksuha idan kata ya mata tibabi idan yayi tibabi an gane ku wa an sulaiman bin amr bin al-ahwas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala wastawtu bin nisa'i khaira wato ku yi wasiya dangane da mata ta alkhairi fa inna ma hunna awalun indakum domin su mace makani a gurin ku laysa tamlikuna min hunna shay'an ghaira zali ba ku mallaka komai akan su wanda ba haka ba illa an yi addini bi fahihatin mubayyana abin da ake so kawai ku yi masa wasiya ta alkhairi ku taimaka musu ba za ku cutar da su waje inda in sun zo da albasha mabayyaniya mun yi bayani akan wannan cewa albasha mabayyaniya da su tana gayyato maza gidanka ko kuma tana zina kenan ko kuma tana zagi iyayenka fa in fa'alna in suka yi haka fa ajruhun la bil mazaji wannan matakan ijra'at ku kaurace musu a wato al mazaji makwanci wadribuhunna sannan kuma idan sun ki bun ijra'i na farko to ai musu ladabi darban gaira mubarrih dukan da ba zai fasa fata ba fa ina da anaku mun sun muku biyayya ba la tabgu alaihim sabila kada ku nemo musu wata hanyar wato wadda take ta zalunci da za ku zalunce su dan namiji idan ya san in yana so ya cutar da mace ya san hanyar da ake cutar da ita ala wa inna lakum ala nisaikum haqqan annabi yace ku saurara kuna da matan kuna da haƙƙi a kanku walinisaikum alaikum haqqan sannan kuna da haƙƙi kuma akan matan Oke kuna da haƙƙi akan matan ku na farko walinisaikum alaikum haqqan sannan matan ku na da haƙƙi akan ku fa amma haqqu kuma ala nisaikum haƙƙin ku akan matan ku shine bala yuti ila furujakum man takrahu kasu zaunar da kowa akan shimfiɗar ku wanda ba kwa so ya zauna ba ma shiga gidan ba in ya shigo gidan akwai kujerar mai gida tirakar mai gida ko ɗakin mai gida kar a kai bako za ku ga iyayenmu da basu boko wani da sun furke wannan buta Allah buta mu mun taso mun ga wannan ba a taba wa mai gida ta sai amma yanzu almajirin ka ba kai wa za zai ci abinci a kwanan iyayenmu a da basu boko ba digiri ba master amma kwano ba ma manta wannan gabar wata shida ko in azumi ya zo sai an canza mar kwanan da za a canza masu langatuwa da miya da kwanan ya kan kurkura ba mai tabawa idan yayi tafiya za a dauke a lullube su kawai sai ya dawo buta ba a taba mar buta amma yanzu shiga za ka katar da bakuwa tana alwala da zuciyarka Allah kuwa kawar ta ce ta zo kawai ba wani abu boko tawaye saboda haka zuwa ya yi ne ba daidai ba ne kuwa wannan iyayen namu da ake ganin ba su yi boko ba sun kun ga hadisin a dai hadisi suke amfani da shi hadisi suke amfani da shi to aka ce kada aya na wucewa wala yaji wala yaji ala takrimati kar wanda ya zauna ba ba akan kujeranka sai da izinin ka to ka gani sai annabi ya ce wala ya azanna fi buyutikum liman takrahuna kar su ba kowa ya shiga wa izini shiga gidanku kar su ba kowa ala wa inna haqqahunna alaikum ku sani cewa lallai haƙƙinsu a kanku an ji husinu ilayhin na fi kiswatihin ku kyautata musu wajen tufafi akwai wanda baya tufafi sai suna shi za ta ce sai da Allah Allah sai ta ko nika domin sai ta yiwu za ka ba ta atamfa akwai wanda baya daga sallah sai suna iya wannan shi kuma zai yi kala biyar goma a shekara ba daidai ba ne tsakani da Allah idan kai ma baka yi baka da hali shi kenan amma in dai za ka rika yi to ita ma kai mata tufafi kuma ba ku sani ba yi wa mace tufafi ba fito da kanka ne Allah ku domin an san iya rukonka yanzu ko unguwa ta je ko asibiti ko wani guri kawai da kallon yanayin matar kan da za ta ba za su kai ya kike wallahi ai baya karafiya ai wanda baya wa kaza da bai yanayin da za a gani shikenan saboda haka idan kai shi sa muke gaya wa da a ce ba za a matsanta wa maza a laifi ba to da an kai ne dai da kanka duk yawan da to kanka kaiwa ka tambayi duk wanda ya aure zai gaya ma kayan lebe in dai ba albuban da ka samu ba ko za ka ga sun ba rana ko suna yi sai ka ga wata ma an taho za ka za ka ga shekara ta zago sallah ta zo za ta ce ita ta hakura ba sai kai mata dinki ba domin tana da suje yawa wanda ba ta dinka ba a cikin akwati a ce kanka kaiwa matsala kawai shine a matsanta a ce sai an yi kaza ka je ka ciwo baki yau zai sace kayan kuwa. in kika matsa sai an yi ƙarya to zai rika zuwa a ai an gaya mana wanda ya zo ya sace yace wai sacewa kai hada baki suka yi ya kai ta unguwa kawai aka hauro aka yi dabara wallahi su suka kwashi dama akwatin ta haya ce kayan ma kuma bashi ya biyo akwai wajewa da bashi akwai za ka zo gaba ɗaya za a yi da kai to wata nawa zai yi sai ya kiyar da a ɗinka idan kina so shiga ne na ba da ya kyale ki duk wanda yake gadawa ki dinka in kika ga ya fara doka kai ki dinka kaza kaza ban yi ki dinka ba saboda to akwai matsala Allah ya mayar musu dai Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shi ne dabi'un da mata suka dibo maza suka diba kenan saboda an matsa mu wa nafaqatul mar'ati ala zawjiha wajibatu to ka gani wada amihin ko nan ne an tutinu ilayhin fi kiswatihin wa da'anihin da abincin su fa nafaqatul mar'ati ala zawjiha wajiba mutum ya tiyar da iyalin sa wajibi wal rajuli ala hadi nafaqatil ajru miji fa zai samu lada akan wannan ciyarwa wa thawabi da sakamako idza tasaba amma in ya nemi ladan in ya nemi yayi dan Allah hadi idza tasaba hadi nafaqata indallah idan ya nemi ladan a gurin Allah magana ta ta tsaro wa ana bi mas'udin al-badri shine maganar dazu cewa wannan al-badri din shine aka ce shi na taba gaya muku me ma muka ce malam Muhammad yawa yawa lakabi ne nasa shine ai wannan nasu saboda haka daga cikin hukumatu bin alim kenan ko yawa ina so da ma a rike wannan mun yi ba bayanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan lallai musulmi idan ya ciyar da iyalinsa wata ciyarwa ko ya mutu wata dawainiya ko da kuɗin siyas ya bayar kaga wajen ta zo haihuwa wajen an yi siyas zai kashe dubu ɗari biyu ɗari uku to ya nemi ladan a gurin Allah kar ya tayi wa Allah bita wa huwa ya ta tuba yana neman ladan kana lahu sadaka hakan zai zama masa sadaka wa an sa'adi qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innaka lan tusrika nafaqatan tabtaki biha wajhillah wajhallah ba za ka taɓa yin wata ɗawainiya ta dukiya ba ka nemi ladan a gurin Allah illa ujirta biya ba sai an ba ka ladan haddan lukumata ta ja'alu ha fi zimra'atika har lokacin da za ka sa a bakin matarka shi ma bal in kaga shi yake nunawa ba boko ba ce tun da can zamanin annabi ana ɗauka abinci mutum ya ba matarsa ba budurwarsa ba ya ba matarsa a baki sai yace bal inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala an-nafaqata 'ala al-mar'ati a'zama an-nafaqati ajran annabi alaihi wasallam ya sanya ɗawainiya ga iyali ko ciyarwa mafi girman lada farai kuwa faga ne yake dinarun an fakta hu fi sabilillah dinarin da ka ciyar dan daukar kalmar Allah wa dinarun an fakta hu fi raqaba da wanda ka bayar aka yanta wuyayi wa dinarun ka saddaka bihi ala miskin da wanda ka ba talakawa wa dinarun an fakta hu ala ahlika da wanda ka ba iyalanka azamuha ajran wanda ya bulala shine allazi an fakta hu ala ahlika wanda ka ba iyalanka abubuwan nan kuma dai dai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure Allah maka bikin sarki ya yafe mana akwai wani kafin a yi amsa tambaya akwai wani bawan Allah da ya ce kan mu faɗa gaskiya ya kamata tsaran ma ka ji kai da injiniya da sauran yan kwamiti ku fara tunanin me ya kamata ni bayanin da muka yi a na kwamiti din mu na IPD da media akwai bawan Allah da gaskiya zai ne kuma jan kunne na yace kar a dan Allah kan na faɗa ya tura mana da dubu ɗari yau da safi bayan asuba saboda haka sai ku yi tunanin dan na baya tunanin wannan kamarar da muke magana ko ma me yake koyi magana da injiniya ne kuma ya kamata a karo a kai ya ce kada kada a faɗa kawai dai a zaki addu'a to muna fata Allah mana kuma duk karatukan mu tare ake yi bayan azuba na ji wayarsa ya kira ni ya ce mun ka dan yanzu kai tsaye ma yana cikin account ɗina ina so mai da shi account ɗin mu na ICT da media insha Allah muna fata Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ja bana Allah madaukakin sarki ya kara zuba a cikin duniya da lahira abubuwan da ya sa a gaba na rayuwa Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatun sa to wannan shine wato abin da na barka da shi kenan yau kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi na na kaga su ne ma dariya tun kai kai zai bayar muna jin ka Na'am. Na'am. Wannan takardar inji in biya man za a kai ba ni za ku ba ba. Za kai wa biya man je ka bai. Yau wato a bai. To, na'am. Makarantar boko ko ta addini ina jin ka. Nauyin da wa. kai gaskiya dai kam a wannan equalizer ya kamata a yi don bai kamata wanda ta zo da zukuri tsakani da Allah a bari karatun ya lalace ba ko shakka babu ina ganin dai mahaifin da na da karfi ita ce hikima a tsakanin ta shi mahaifin da wahala da yi tsawaine ta ba zai ba zai so karatun ya lalace ba a nawa nawa ne ma suke wannan sin akwai wanda na sani da ya ce da zai ci gaba da karatu amma duk abin da ya gaya wa saurayi duk abin da za a yi mata na makaranta karka da ba zai ya ce amma in ta gama karatu ba da zai kaurafi a kan duk abin da kake so ko dai da zama full house wife ko dai aiki ya ce ba da gurbi ni kawai karatun da ke so dai alfarmar da za ta yi ya yarda annan ga alasu ne shi ke nan ya yadda wannan babu jarabi amma ba na ganin ba na ba da shawara in dai ba wani abu aka rubuta shi na sabo ba a bari karatun da yana nan ana da tafsiri yanzu ba shi da hali wani ya fito da abun fili to amma ya yi dabara ne da ita yar ai da da uba sai Allah yadda za ta yi hijima in kuma tana da wani yayi wa ko wata yaya da za ta iya daukar nauyi da ke a mata kai da shi cewa to karatu na ba zai gaji gaji gaji duk wanda yake dan uwa mai sanin ya kamata waje waje wannan karatun yana nan saboda haka ni ina ganin advisable yayi wa ba da dauka ni gaskiya ni ma ba na goyen bayan abin da ya lalace an yi shekara uku ko ma fiye da haka ba iya uku ba na'am Na'am. Na'am. To, ai wannan Alhaji Abubakar matsala ce mai faɗi gaba ɗaya matsayin malaman musulunci akan corona duka. Gaskiya abin da na sani ni abubuwan gurin har malaman da nake bibiya cewa cutar corona cutar covid-19 ko corona ne tagwayen suna kenan ko saboda haka cuta ce akwai ta wannan shine abin da ya kamata duk mai hankali ya yadda akwai dai kenan sannan hanyoyin da ake bi na abubuwan da ya shafi siyasar ta wannan kuma daban-daban akwai karerai shi kenan kawai abin da na iya faɗa amma su da corona akwai ko shakka ko dai kirkirar da aka yi ko ba kirkirar da aka yi ba akwai ta in yadda cewa ba corona shi kansa gaskiya jahilci tsakani da Allah kamar kore abin da yake na wato rana ne lokacin azara akwai wallahi akwai cutar ko shakka babu duk wanda yake bibiyar abubuwa kuma wato kore ta gaba ɗaya kawai yadda wasu suke kawowa ce mu dai yanayin mu ne kamar yadda wasu ke ta bada shawara yanzu a ɗauke ta a yanayin kamar matsayin mura ko ciwon kai har wanda ba ka yarda da sun fara dawowa suna yarda da a ɗauke ta a wani yanayi mun yadda Allah ya nema da musamaha yana sauƙaƙa mana fiye da yadda take a turai da kasashen larabawa amma maganar cewa corona babu ko ba kaza shi ban yarda da wannan ra'ayin ba gaskiya na'am a kuma ka zo da wani zance kuma ai ba maganar rigakafi ake ba maganar maganar rigakafi ai wani abu ne shi kuma mai zaman kansa ne wani ishu kan ka kawo ka fahimta da kyau ko kaman malaria ce yanzu a ce akwai ko babu sai mu ce babu sai mu ce ba akwai amma idan aka zo yin rigakafi dole sai ka yadda wata aya ce take dole sai ka yadda amma rigakafin malaria yawwa wannan maganar daban kuma amma maganar cutar akwai ta gaskiya akwai ba wani ja akwai illa iyaka kowanne gari da irin yadda Allah ya sanya musu nasu labarin cuta shikenan amma akwai kore ta ko daga cikin manyan malaman musulunci wani malami da malam Ahmad Mutala yake ga ya mata gan mana na mata sunansa ai dalilin corona mutahidi dalilin da ya rasu kafin ya rasu kuma sai da yi bayani yace jama'a ce da ba akwai cutar nan saboda haka akwai matsalar kuma nawa nawa ne ko kwanan nan sai daga cikin bayan Allah da ya gaya mana musaja mahaifinsa a zuwa ka cewa yana isolation center kai shi haka yi ba wani kwana akwai bawan Allah a cikin iyayen mu a unguwar nan da ya taba yin rashin lafiya ya warke da bakin sa ni da shi yake mun corona ne kuma na warke shikenan to saboda haka da Allah abin da yake na ilimi ya kamata mu rika lura da shi shi sa ko da yuji da Allah yake fasalu ahlal zikri wato nace wato qur'ani yayi qur'ani yayi muna magana da injiniya jiya mun je duba bawan Allah da aka yi wa allura kawai ta dubu ɗari da ashirin allura bai da lafiya kawai ya zo miki ya kasa miki sai da aka yi allura ta dubu ɗari da ashirin to shi ne su kuke magana akwai wani classmate ɗin injiniyan da yake ya taɓa yin accident wani lokaci likitan kashi ne da ya faɗa an zo duk wasu sun mutu a motar an zo za a daga gefe kan wanda ya daga shi he was in his conscious a lokacin yace kar ku daga shi kaza duk jini jikin sa yace kar ku daga shi yace domin ina jin kasusuwan da suka fita daga jikina yace ni likita ne din na yace kar ku taba ni saboda in an faɗi wai garin zai yi mutanen a wannan lokacin ake ƙara da jama'a bayan alkohol ya tafi kaza ya yi duk wani abu ya goce akwai abin da in ya riga ya jiro a rikinka ba zai koma ba sai dai kawai ka ƙara za a haka yace kar a taɓa shi yana ji da kauyar sa anan din ya ji kaza a wannan din ya ji kaza yace sai yana cikin hankalin da yasa aka ba shi waya ya waya yace kun ganna nan yace ni likita ne na kashi yace kan wanda ya taɓa ya kirawo likitoci yan uwansa yace su zo ya samu matsala kaza aka zuwa gashi ya miƙe da akaran banoji sun kuce shi da ya tafi Allah shi kenan ya tafi to shi ne bi ko ni abin da zai dare shi indai Allah ya hore wa mutum kaza to fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun idan Allah ya sa wani hindin sa kaza ne kai da kau duk abin da Allah ya hore wa ne cewa in shi ne ya iya to ban mar kai da ya iya karkata kaza ne ya iya to ban masa sai ka zauna lafiya amma daga lokacin da ka fara da za ka samu matsala gaskiya gaskiya na'am al-ikhlas wal khashya wa zikrullah eh sune na'am to wannan shine ne Allah ya dace da ku alaikum assalam na'am haka
mana saboda yawan cuta da suke kusan duk sanda suka tafi su fashi sai an wanke su yana ƙara da gaskiya ne kuma kan wani lokacin za a ga bayan na aka yi ma an saka shi an yi wata sai za ta unguwa ma wanda zuba an cire saboda haka sai ya wata shida ba a sa shi a ruwa ba to shi yana ga wannan da zuwa zai iya sa misali ya ce da kansa wajen yawan da yin tufafin sama da ita matarsa to amma muka kalli wannan maganar ya bi maka a kalli zahirin hadisi cewa wa anta tuwa ha idan ta kai ta kawai haka annabi yake kaga yanzu shi wannan da yazo zamu ce tawili yayi illa iyaka kawai ai maslaha ce na gidanka misali da kake gani maslaha tana da kaya da yawa ita ma za ka ga idan tana da kaya in kai ba za ta damu ba to ana magana akan wanda in kai shi babu ba tana damuwa to ba kai mata in dai za ka yi bata damu ba to za baka da matsala shi kenan kawai eh amma dai ko shakka babu dama yanayin kayan ka ai ba zai zama iri ɗaya da yanayin nata ba wani lokacin ma za ka ga misali wani yanzu misali wani karfan kafa da suke zamu yanzu in misakin ka ta haihu aka samu karuwa a wannan yanayin zai ta samu a dabba goma kai ko ɗaya ko jadda ɗaya ba a baka ba ko kuma duk wata ɗawainiya gaba ɗaya ga nan an gaya ma yau wa rizqu hunna wa kiswatu hunna naka ne wa alal mauludi lahu rizquhu rizquhu kaga duk kai kai amma sai ka yi na suna banda wannan da kake yi saboda haka kaga tunda baka damu ba anan kai ma dan ka zo ka yi shi kana da babu ni ma abin da ta ba komai abin da ake magana shine ya zanto masu yin sayan nan masu kaya guda ɗaya ba zai kuma zo ta yi to da su muke gaskiya amma wannan gabar tana da kaya da su ba komai ko kuma wani shi kake yi ba ma ta yi na'am in ka shigo da wannan tiyatar kuma yawa sai ka sai ka samu matsala a gidanka eh mutum ya dau abin da zai iya kawai yawa abin da zaka iya ai da yin su sa'atin min sa'ati kai ma ba za ka so iyalinka su rika fita a rika nuna su ba in dai tana da jibabin kai wa kanka yayi wallahu a'lam na'am eh ai ko baka ce wani bane in kai ba matsala eh Na'am. Na'am. Na'am. Mm. Conventional bank ko Islamic bank? To. Da ma kyara din su kenan. Ina ji. Mm. a ni da yadda na sani ake yi ka gane ko a tsarin jari in jari sai wannan abin da ka faɗa kwabo da kwabo to ba ta da bambanci da conventional bank idan sai kwabo da kwabo abin da jari take idan ka zo kana son gida to za ta ce za ta siya ita za ta siya ta siyar ma haka ne ko wannan kuma ya halatta in siyo kaya shine kitabul buyo din nan da za mu shiga bayan na faɗa ai shi duk wannan gabobin ne idan mutum zai siyo kaya ko banki zai siyo kaya ya siyar ma yadda ya ga dama ko ya ci ribulin kudin da zai turba ba in dai ka yarda amma ya zo bayan ya ce ya ce na tsara ma kaza ban san ni dai na ta tambayi mun zan zauna da wasu a harkar yan jayi kamar ba haka suke bayani ba wataƙila shi da ya ma bayanin ka kuma tambayo shi idan wancan ya yi to gaskiya a fahimta ta rubuta in ko ba haka bane wannan ya halatta su siyo kaya ko gida ta zano abin da su za su je su mun ga gidan ka yi maka iya yi maka to za mu siyar ma kaza sun siya miliyan biyu siyan ma miliyan biyu da rabi fani ya fani yawwa kawai ƙarin da aka samu suke magana yawwa shi yasa ya ma bayani akan ƙarin saboda haka a in wancan tsarin suka fi ko shakka babu halal da su kaji ko to kaji magana kaji saboda haka ya ya kare ba bayan ka san shi ne matsalar idan mutum ya tashi zai yi tambaya in yayi da a yadda yayi shine abubuwan da ake tsayawa da kawai a ce sun halatta kaza alhali abin da ka tambaya iya wannan suka ba ka wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin tun da ka riga ka tambayi kaza to shi za a ba ka masa to shi za a ce in kaza ne kaza in ko ba haka ba to kaza ne idan yadda ya gaya ma wancan yanayin ya faɗa bayan an ce aka ɗora wani abu aka ce zai ɗora kaza to wani gwani in kwaciya suka yi suka ciyar bar a kaza dan haka yarjejenin gashi yanzu ƙara ma ya gaya ma sunan da suke faɗa ma saboda haka wannan shi Allah ya samu da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya zai mana muna roƙon ubangiji ya suna da kyawawa da tsofin da maɗaukaka duk waɗanda suka faranta mana Allah ya faranta mu wannan bawan Allah da yayi wa ICC hidima Allah ya taimaka masa Allah ya agaza masa cikin al'amuransa Allah ya taimake mu ya ba mu da ikon tallafa wa addininsa suna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da tsofin da maɗaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma kunna jadina ila ta'atik wa la takina ila anfusina qalbata ayyin aw kallam min dhalik sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين